رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da gudanar da al'amuran sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu cikin ikonsa da ruwa cewarsa rayuwar ta isa wannan rana ta juma'a a wannan dare na asabar yau biyar ga watan a rabi'u tsani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ci gaba jin fassara da muke yi na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na rukun alhan ila ma'adin qur'an a shekaru bakar muhammad bin rahimahullah suna roƙon Allah ta'ala ya wani muwafaka muna ƙarshen suratul nisa tsaya aya ta ɗari da tamanin da ɗaya da saba'in da ɗaya yau ma za mu tashi kan ayar insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يقول له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً
wannan aya mun karanta ta za mu sake warware ne kan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ahlal kitab ya ku ahlal kitabi aka ce ahlal injil masu linjila kuma ta iya yiwa ana nufin duka ahlal kitabai yahudu da nasara saboda kowanne a cikinsu ya yi zarfafiya dangane da annabi isa din alaihi salam yahudawa sun yi zarfafiya dangane da annabi isa alaihi salam ko kuma su gazawa suka yi nasara su ne suke zarfafiya su kuma yahudawa suka gaza domin su yahudawa sun ce annabi isa alaihi salam ba manzo bane hasali ma suka jefe shi suka jefi mahaifiyarsa da kasafi mummuna su a wajensu dan zina ne to kaga ba su ba shi haƙƙinsa ba sannan nasara su kuma sun yi zarfafiya sun wuce gona da iri kuma ta iya yiwuwa su din ake nufi domin alhulu akwai al-ifrat su yahudu sun ifrati ne fi haƙƙi isa alaihi salam su kuma waɗannan su ne suka yi alghuluwu fi haƙƙi kambamawa da wuce gona da ido to don haka Allah ta'ala ya kiraye su su waɗanda suke masu dukiyar linjila masu kiran kansu kiristawa kenan a yanzu Allah ya musu kashe ya ce la tagalu fi dinikum kada ku ketare iyaka domin alghulu shine ketarewa iyaka ai la tajawuzul hadda kada ku ketare iyaka wata tashaddadu ku tsananta cikin abin da Allah ta'ala bai ce a tsananta ba wato nan nahayun ne anil ghuluwi fi din an hana ka da mutum yayi zarfafiya a cikin lamarin addini don haka Allah ya ce la taglu fi dinikum kada ku yi zarfafiya game da lamarin addinin ku wala taqulu ala Allah illa al-haqq kuma kada ku faɗa game da Allah subhanahu wata'ala sai abin da yake daidai kullum in za ka faɗi abu game da Allah to ka faɗi daidai kada mutum ya nakasa ubangiji cikin siffofinsa kada ya jingina ma Allah subhanahu wata'ala abinda bai dace a jingina masa ba ba a jingina ma Allah na ƙasa duk wani abu da za a faɗa game da Allah ko siffofinsa ko zatinsa wanda akwai tawaya a ciki to lalle wannan ba a ba mu Allah haƙƙinsa ba a lokacin da mutum zai yi tunanin wani zai yi jayayya da Allah Allah ya ba da umarni a kwanciyar kabari mala'iku sun zo wai za su yi tambaya sai ga wani shehi da aka fada aka karya aka jingina gare shi cewa ya zo ya hana mala'iku mala'iku suka ce in Allah ne ce mu musu tambaya ce to na ce karku yi ya hana su to ai an ce na mu tambaye shi game da Allah ya ce to ai shi ya san ni ni kuma na san Allah ba shi kenan ba wai suka koma suka ce ma Allah to ga wani fa kangararre ya zo shi ya hana mu Allah ya ce ku je ku ce ku je ku yi abin da saka ku sai da suka da suka ce to fa tambaya dole sai ka ba da ansan nan dan Allah ya ce sai ka ba sai ce to ni kuma na ce ba za a yi ba to kaga wannan ai zindikanci ne tsantsa zindikanci ne wannan duk wanda yake faɗa wannan zindiki ne ba musulmi ba ne ma qadarullah haqqa qadarihi ba su kimanta Allah yadda ya cancanta a kimanta shi ba duk wanda ya jingina tawaya ga Allah to wannan watan bai faɗi batun da yake na gaskiya ga Allah shi ya saka shi ubangiji ta'ala wajibi ne a san shi a san Allah a san siffofin Allah a san menene wanda ya dace a jingina ma Allah a san menene wanda bai dace a jingina ma Allah ba menene wanda yake mustahili game da haƙƙin Allah ba a sanin wannan sai da ilimin tauhidi nan ne za a san janibobin nan duka guda hudu ko guda uku za a san wajen ilahiyya ta ubangiji shi kaɗai ya cancanta a bauta masa me ake nufi idan an ce la ilaha illallah me ake nufi da shi ya wuce kawai ka ce ba abin bautawa cancanta sai Allah ya wuce na ilimin ya wuce wannan wannan fassara ne to sai an nemi ilimin menene ilahiyya ta ubangiji dan a bashi a cika masa haƙƙinsa ta wannan jami'i sannan sai an san rububiyya ta ubangiji ka ce rabbuna Allah rabbus samawati wal ard me ake nufi da rabbun nan dole sai an san menene yake ta'allake da wannan dan a jingina ma Allah abin da ya dace a cika ma Allah haƙƙinsa ta janibin bayi kamar yadda siffa ta ubangiji dole sai an san ta menene ya dace a jingina ma Allah me bai dace ba me Allah ya makansa isbati manzon sa ya isbati menene kuma abin da aka kore shi ga Allah wadannan ababe ne suke mustahilat fi jambillah to kaga dole sai an san wannan sifatul lahi ke ya ce ar-rahman ya ce ar-rahim sifofi ne to me suke nufi duka sifofin Allah yaya suke yaya tsarin sifofin suke menene matsayin su menene ya dace a ambata game da Allah shin sifofin nan sai kama da zama khalukai ko ku suna ne suka tara sifofin akwai sifatu zati akwai sifatu fi'ilin akwai sifat wanda suke azliya asliya to kaga waɗannan duka wajibi ne a matsayin musulmi ya san su to in ya san irin waɗannan shine in zai buɗi baki ya magana game da Allah to zai faɗa abin da yake shine gaskiya shine daidai gashi kuma Allah ya kashe ni kada ka kuskura ka faɗa wala taqulu ala Allah illa al-haqq kar ku faɗi kome ga Allah sai abin da yake gaskiya ga janibin ubangiji kada ka faɗa sai abin da yake gaskiya abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni ya hani kada ka faɗa sai wanda ya umarni ya hani kada kai ka ƙaga ka jingina wa Allah domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka da Allah ya hani a cikinsu cikin suratul araf قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله سبحانه وتعالى sai da ya fara da shirka a ƙarshe mafi girman abin da ya faɗa ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kada ku faɗa abin da ku sani ba ku jingina shi ga Allah to duk wanda ya faɗa karkashin wala taqulu ala allahi illa al-haq kar ku kuskura ku faɗi wani abu game da Allah sai gaskiya ai Allah ma ya ce kaza da kaza ka tabbata Allah ne ya faɗa kuma abin da aka faɗa ɗin da wannan ma'anar yake shi saka wajibi ne a duk lokacin da mutum ko da yanzu kaga fassarar nan da muke garaje na fassara ayoyin alkur'ani wajibi mutum ya yi shi da taka tsantsan saboda kada ka kuskura ka faɗi wani abu wanda ba hakan Allah yake nufi ba domin duk wanda yake fassara ayon alkur'ani to ya san almuwaqqi'u ne anillah kamar yadda ibn qayyim al-jawziyya ya faɗa cikin ilamul muwaqqi'i ar-rabbil alamin yanzu kai ka san dan jakada ne kamar mai isar da sakon da Allah ya ko annabi da shi ne in ka faɗi magana kana son fana ne maganar Allah kake son kisarwa to dole kai ta kasance wala taqulu ala allahi illa al-haqq ashe kenan duk abin da za a faɗa na hidimar addini janibin ubangiji umarnin Allah ko haninsa kada ka kuskura ka sa bakinka sai kana da iliminsa garaje ne kai magana akan hidimar addini baka sani garaje ne ka koyi addini wai a facebook za a yi magana a hidimar addini kai ma za ka yi tsokaci manyan maluma za su faɗa abu kai ma kana da abun faɗa kuma baka taɓa buɗe littafi a gaban malami ba ko kuma ka yi dogaro da wasu yan kutaibat ka ce za ka yi magana a kan masa'il waɗanda suke masu zurfi waɗanda ɗaliban ilimi ma na taka tsantsan da su wala ta kudu alallahi illa haq kada ku kuskura ku faɗa game da Allah sai abin da yake gaskiya min tanzihi an shirk wal walad tunda nan nida'i aka fara yi ga ahlul kitab ahlul injil ya ahlal kitabi to sai aka fice ba ne fassara ai min tanzihihi an shirki wal walad gaskiya anan ana musu kashedi ne su tsarkake Allah daga shirka su tsarkake Allah daga haifayya da suke jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala wa alama haddada Allah li nafsihi min sifati dhatihi kuma kada ku kuskura ku fada sai abin da yake na gaskiya bisa abin da Allah ta'ala ya iyakanta makansa na siffofinsa na zaci abin da za ku faɗa game da Allah hakan za ku faɗa ba tare da ta'awili ko ta'adili ba min gairi tashbihin wala ta'adilin wala ta'awili sifat na ubangiji ana ambatan su a hakan ammaruha kama ja'at bila takyifin wala ta'adilin kamar yadda Muhammad bin Shahabin Zuhur ya ambata ya ce Ar-Rahmanu 'ala al-Arsh istawa fa da haka kaifa istiwa sai ka koma fatwar Imam Malik al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun was su'alu an wal iman bihi wajibun was su'alu anhu bid'a ina an ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa kayfa al-majid la na'rifu haqiqatahu amma kuma ka ambace shi hakan Allah ya faɗa ba za ka ce wa ja'a rabbuka sai ka ce ai wa ja'a amru rabbika ba wa ya ce maka ba haka ubangijin bai san bambanci tsakanin al'amru da kuma almaji'u ba almaji'u ne haqiqiyyan amma yaya yake ba ka sani ba dan bai faɗa ba manzon su bai faɗa ba to siffofin Allah ma idan za ka magana a kansu ka faɗi abin da yake shi addadai wala taqulu ala allahi illa alhaq sai abin da yake gaskiya dan haka nan ana zargar su abin da suka jingina ma Allah subhanahu wataala na haifayya tawaya ne na kasace take sa ake bukatun haihuwa na kasace shi yasa mu halittu na kasassu ne shi yasa muke da bukatun haihuwa mutum aljani suna da bukatun haihuwa saboda suna da tawaya a halittarsu suna da tawaya to da haka wannan tawaya ce Allah subhanahu wataala kuma munazzihun ne an kullin na ƙa'is ba a jingina masa na kasa to me zai daɗa ba ya da buƙatar ɗa to da yin an ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haifayya to an jingina masa na kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ku sani fa masihu isa dan maryam manzan Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmarsa ce shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara an hana su guluwi cikin addini duk sun jingina ma Allah na kasa sun jingina ma Allah haifayya haka nan mushrikan larabawa wasu daga cikinsu sun jingina ma Allah ta'ala tawaya domin yahudu sun jingina ma Allah haifayya wa qalatil yahudu husayma ibn Allah nasara ma sun jingina ma Allah haifayya wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun Allah ya karaita su su ma wadancan asaiba daga cikin larabawa sun jingina ma Allah ta'ala tawaya sun jingina masa haifayya na abin ba da ba sa so su kuma saboda dimaucewa waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inata sun ce mala'iku mata ne kuma sannan suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne wai ƴaƴan Allah ne mata to kaga da sun jingina ma Allah ta waya to al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan a hana su yin wannan guluwi kada ai zarfakiya duk yadda abu yake da matsayi a je shi a matsayin da Allah ya bashi mala'iku a je su a matsayin da Allah ya aje su manzanni a je su a matsayin da Allah ya aje su kada ka kuskura ka kamfama wani daga cikin halittun Allah sama da matsayin da Allah ya aje shi kamfama mutum sama da matsayin da Allah ya aje shi shi ke kawowa a yi shirka shi ke kawowa a yi zarfafiya ko da malami ne aka aje shi a matsayin da ya wuce na malanta to sai kaga an bai da shi wani Allah Allah ko ba haka bane ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka kambama shi sama da matsayin da yake to shi ma sai ga an allantar da shi alhali manzon Allah ba Allah bane shi dan sako ne na Allah bawan Allah shi yasa cikin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tatruni kama akratin nasara bin maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kar ku kuskura ku kamba mani yadda kiristawa suka kamba mani isa dan maryam kar ku yi haka ji Allah yace inna ma ana abdun ni bawa ne fa faqulu in za ku faɗa ku ce abdullahi wa rasulu muhammad bawan allah kuma manzan allah ku banna ana shi ne matsayina amma a kul ka kamba annabi sama da wannan matsayin da shi ya tabbatar makansa allah ta'ala ya tabbatar masa shi kuma ya jaddada to lallai mutum zai zarfafiya shi ya saka hadisi ya inganta kamar yadda imam muhammad ya rawaito daga Anas ibn Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen Annabi sai yana girmama Annabi da wasu lafuzza ne ma waɗanda za mu ga lafuzzan kaman ba komai ba ne yana ambatawa ya nabi Allah yace ya Muhammad sayyiduna wa ibn sayyidina in wa'annan kalamai yake faɗa yana girmama annabi yana cewa shugabanmu dan shugabanmu jagoranmu dan jagoranmu yana ta jera irin wannan kalaman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kashe annabi ya ce ayyuhan nas alaikum bi qawlikum yace ya ku mutane ku ce yayi maganganun ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yantahawannakum ash-shaytan kada shaytan ya warbar da ku ya ja ku da kalaman ku ya warbar da ku a kasa ku faɗa abin da bai dace ba yace ana muhammad ibn abdullahi wa rasuluhu ni muhammad ne ibn abdullah ni kenan muhammad ibn abdullah abdullahi wa rasuluhu yace ni muhammad ne dan abdullahi bawan Allah ne kuma manzon Allah wallahi ma ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah fihi yace wallahi bana kaunar ku ajiye ni a wani matsayi sama da matsayin da Allah ya ajiye ni bawan Allah ne manzon sa ubanna ana kaga ashe kamba ma annabi ma annabi ya hana kar ka faɗi maganganun da zaka kamba ma shi ba sha matsayin da yake shin akwai matsayin da ya wuce wannan ubangiji ma zai jinjina masa haka ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba kuma yake muhammadun rasulullah to shikenan ai zance ya kare matsayin da Allah ya ajiye shi kenan abdullah wa rasulullah amma idan mutum ya ce zai zarfafi a kayan wasu sai kaga ya kai shi matsayin da ba a so irin yadda nasara suke ma isa dan maryam Allah ya ce innamal masihu sani fa shi masihu isa ibnu maryam isa dan maryam rasulullahi manzo ne na Allah wa kalimatuhu kalma ce ta Allah alqaha ila maryama da ya jefa ta zuwa ga maryam wa ruhun kuma ruhi ne min ku daga wajen shi Allah kalimatuhu me yasa aka ce kalimatuhu shi manzan Allah ne bawa ne na Allah kalma ce ta Allah li'annahu khuliqa bi kalimati kun fakan an halice shi da wannan kalma ne kun sai kuma ya kasance alqaha nan ma ne ce awsalaha ila maryama da aka sadar da ita zuwa ga maryam me ake nufi nan malamai suka ce wa ruhun minhu alƙaha ila maryama ai ana nufi lokacin da mala'ika jibril alaihi salam ya yi busa a jikin mayafinta allah ya umarci mala'ika jibril ya yi busa a jikin mayafin maryam alaihi salam busar da ya yi a jikin mayafinta shi kenan sai ta samu conception sai ta ji cikinta da ɗa kafin ta farga sai ta ji ɗa yana girma kafin a ce wani abu sai ta ji ɗa yana motsi abu yana ba ta mamaki ta rude sai ta ji alaman naƙuda to fa a lokacin da ta ce kai to ina ma da a ce ita ta mutu wa kuntu nasiyan mansiya na zaman tuma ni an manta da labari na akan wannan abu cikin sa'a ɗaya ta haifa annabi Isa da kuma ya soma magana to kaga sai ya zama to mu'jiza ce aibuwarsa kuma don kada mutane masu tsammata cewa wannan shine qualifier da zai sanya ya zama wai ga Allah kamar yadda suke rayawa sai Allah ta'ala ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adama ai kwatancen Isa a wajen Allah ta'ala kamar kwatancen Adamu ne ai ba bambanci saboda kowa ya halicce shi da bi kalimar kun sai kuma ya kasance hasali ma shi annabi isa annabi adam alayhi salam Allah subhanahu wataala ya halicce shi yace da hannayensa haka Allah ya faɗa ya hannayen Allah suke ba mu sani ba laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir amma ce hannayensa biyu yace haka ya halicci annabi adam alayhi salam yayin da yake inkari yake tuhuman iblis ma mana haka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-'aliyyin to sai Allah ce inna masali Isa inda Allah ka masali Adam ai kaman Adam ne khalaqahu min turabin sai ba ban na Isa ba ai Adam an halice shi daga ƙasa ne kuma qala lahu sannan Allah ya ce masa kun kasance fa yakunu wa وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة كن سيكسج wato idan har annabi isa alaihi salam an haife shi babu uba kuma lokaci guda aka samu cikinsa lokaci guda aka haife shi kuma ya zo yana magana wannan shine zai sa su kai shi wannan matsayin da ba nasa ba to ya za su faɗa kuma ga adamu shi da allah ya halice shi ba kowa babu uba kaga wannan malamin sai suka ce wato min waje tashbihil garibi bil azradi ke abin da yake bako ne sai aka kwatanta shi da wanda yake mafi bakunta shi wannan akwai uwa ko ba haka ba to shi wancan babu uwa ba uwa aka yi shi kuma sai aka ce hakar karmu sannan sai aka marmata ai shi ya fi mama babban mamaki ko to shi kuma wani matsayi za a kai shi kenan to dukan su ɗaya suke a wajen Allah yana halin inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to nan da aka ce wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah subhanahu wata'ala wasu malaman suka kira ruhun nan mala'ika jibril din kansa ruhul mala'ika kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul qadr tatanazzalu alayhi mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ملائكتنا سوكارانا ليلة القدر والروح سيجد روحي أنا في ملائكة جينا ملائكة جبرتي روح الملائكة دوسو معلمين ذلك شيء وروح منه أي روحي ne daga wajensa mala'ika jibril ne da Allah ya aiko daga wajensa ya aiwatar da wannan kalimatu kun din wasu malamai suka ce wa ruhun minhu ai ana nufi game da nan malam yace ai bu ruhin ka'inatin ma'abuce rayi ne da ya kasance minhu daga wajen Allah kamar yadda dukkan halittu rayinsu daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake Allah ne mahalicci rayuka in yayi halitta kuma shine yake aikowa mala'iku a cikin ciki sai su busa rayi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 laylan nutfa 40 laylan mubga 40 laylan alaqa 40 laylan mubga thumma yursalu alayhi al-malik fayanfakhu fihi ruh sai busa masa rai to shine wasu malamai suka ce wa ruhun minhu ai shi ma rai ne da yake kasancewa irin yadda sauran halittu suke kasancewa ransu daga wajen Allah yake in an gama halittarsu ko ake halittar sai Allah ya aiko mala'ika ya busa rai to shi ma haka annabi Isa alaihi salam ya kasance ai wa ruhun minhu daga wajen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ambata ayar da ya kawo a ƙasa a إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين dangane da annabi Adam ke kage shi ma sai Allah ta'ala ya ambata idan na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na masa busa daga ruhi na ai ma'ana daga wani ruhi ka'inatun min indi ke ruhin da nake sanya ma halittu na idan an halicce su to kaga can annabi adam ma alaihi salam Allah ya sake tashbihin halittarsa da halittar annabi adam ai da halittar annabi isa alaihi salam tasdiqan li qawlihi ta'ala inna masala isa inda Allah ka masali adam kuma wata aya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamadin masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faƙau da musajide cikin surutar hijir wannan ɗin ma dai kan annabi annabi adam da kake to a bisa wannan ne malamai suka ce min ɗin nan da aka ambata laisar tabi'idiyya ba wai min ce tabi'idiyya an yi ishtiƙaƙin wani ruhi ne na ubangiji aka sa masa ba mun fahimta ko da ya ce min ruhi ɗin nan ba wai ana nufin tabi'idi ba ne a'a abinda ake nufi wato daga wajensa ne kamar yadda aka ambata aihu ruhin ka'ina kamar yadda ayan alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ambata yake cewa wa sakharna lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kaga wannan min din daga wajensa ai ba nan sun tabi'idiyya ba da Allah subhanahu wataala yace kuma mun hore muku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai baki ɗaya daga wajensa min din nan kaga ai ana nufi kenan wato ai min khalqihi daga wajen halittarsa halittun da yayi din kana kuma sai isa a zuwa gare to duka wannan yana kasancewa nan da aka ce a wa ruhun minhu aka ambata kalimatuhu kaga an idafarta zuwa ga Allah hunna damirun Allah ne da aka ce wa ruhun minhu hudun nan ma damiri ne ga Allah to nan sai aka ce idafatu tashrifin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata ma annabi Ibrahim alayhi salam wa tahhir baitiya lil-dhahibina wal-'akifin wa ruku'is sujud kamar yadda ya ambata ma annabi Yunus ya ce hadhihi naqatullahi lakum aya mutanen samudawa kai hadhihi naqatullah mutanen salih hadhihi naqatullah wannan taguwar Allah ce to kaga nan ma shi ma idafatu tashrifin nan Allah ne yake da bukatar taguwa ya hau to kaga an jingina ne zuwa gare saboda me girmamawa to da haka nan ma da aka ambata da aka ce wa ruhun minhu wannan ba tabi'idiyya bane idafa ce tashrifiyya ma'ana idafatu tashrifin ne wallahu ta'ala a'lam to shi ne ce ai makhluqatun kama khuliqatil arwahul ukhra ran annabi isa alayhi salam halittacciya ce kamar yadda aka halitta sauran rayuka wa udhifa ruhu ilayhi ta'ala tashrifan lahu an jinkina ruhin ne zuwa ga Allah subhanahu wataala dan girmama annabi isa wa laysa kama za'amtum ibn Allah ba wai kamar yadda ku kuke rayawa ba ku yan kirista cewa wai dan Allah ne au ilahan ma'awu ko kuma abin bauta ne tare da Allah au salisa talata ko kuma ɗayan uku ne trinity kenan la'anna ba ruhi murakkabu ma ne ce domin ma abucin ruhi abu ne wanda yake murakkabi jeran tashi halittarsa ake daga ɗauri zuwa ɗauri daga ɗauri zuwa ɗauri wal ilahu munazzamun an tarkib duk da nan a wajen ta'aliki shi mai ta'aliki ya kore wannan ta janibin tauhidi wa an nisbatin murakkabi ilayhi to Allah subhanahu wata'ala yace fa aminu billahi to ku imani da Allah subhanahu wata'ala eh min kaunihi ta'ala munazzahan an waladi kasancewa Allah subhanahu wata'ala an tsarkake shi daga jingina masa da wa an sahibatin an tsarkake Allah da a jingina masa abokiyar zama an jin in aka jingina ma Allah waɗannan ababe na kasa aka jingina ma Allah cikin surutun marar Allah yana ambata cewa sama da kasa sun yi kusa su rikice wannan ta faɗo wannan ta tsatsage jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala haifayya da ake wallahi mummunar kalma ce da lokacin da aka ce Yesu dan Allah suka faɗi haka to Allah ce takadu samawati wal ard takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ard wa takhru al jibalu hadda anda awda ar rahman walada wa ma yanbaghi lir rahman an yattakhidha walada in kullu ma fi samawati wal ard illa ati ar rahman afwa duk abin da ke sama da ƙasa bai kasance ba zai je ma wajen ubangiji ne a matsayin bawa kowa bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi isa alayhi salam bai zama face manzo ne manzo ne dai na Allah subhanahu wataala mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bai zama face manzo ne kawai manzanni sun wuce a gaba shi ma ya zo ya wuce kuma Allah ya kawo cikamakin annabawa to don haka Allah ta'ala ce fa aminu billahi to ku yi imani fa da Allah wa rusulihi ku yi imani da manzannin Allah ai rasulihi muhammadin allazi dhukira lakum ku yi imani da wannan manzan nasa muhammad wanda aka ambata muku a cikin littafin ku ko allazi zakara lakum wanda ya ambata muku anna isa basharun khalaqahu Allah wanda ya ambata muku cewa annabi isa mutum ne Allah ya halicce shi wa rasulahu kuma manzo ne na Allah ka bakin rusul kamar yadda sauran manzanni suke wa anna muhammadan ursila ilayhi mithlu ma ursila li isa kuma ku yi imani cewa Muhammad an aiko masa irin abin da aka aiko ma Isa na sako daga Allah wa tasdiqu bi rasulin wahidin gaskata manzo guda ɗaya kuma ku sani tasdiqu li jami'ir rusul gaskanta dukkan sauran manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala in yusaddiqu ma yaqulu lakum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin shi wancan manzo yana gaskanta abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ambata Allah ta'ala ce wala taqulu salasa kada ba ku kuskura ku faɗi ɗayan uku wato kada ku kuskura ku faɗi trinity salasa shine trinity sun zama na annabi suna fara su ce isa dan Allah ne su ce maryam ma Allah ce Allah ma Allah ne Allah ji Ahmadi da ya ce shi bai saba ga wannan arithmetic ba. One plus one plus one is equals to one. Ba haka suke faɗa ba? Eh, menene the father, the son, and the Holy Ghost, and all three are one. Ya ce shi bai saba ga wannan arithmetic ba. Abu uku a ce kuma duk ɗaya ne, one plus one plus one kuma is equals to one. Allah ji kamala ai ya shimfiɗa alherin a duniya ko yanzu ga almajirinsa na ya buwaye su dr zakir naik almajirin ahmad dida to don haka allah ta'ala ce wala ta kulun talata kada ku kuskura ku faɗi trinity kenan tun zamanin su suna faɗa tun zamanin su suna yin haka nan trinity din suna faɗa a zamanin annabi isa ai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a haka aka ce musu ahlul kitabi ba wai ahlul kitabi ba ya musu a tsaye kama an musu ba'a ne duk da qur'ani baya ba'a amma to kama an musu ba'a ne ya ku masu littafi kun ce kuna da littafi ba ku aiki da shi ba zargi ne ai ya ahlul kitabi ya ku masu littafi suna ga dara ai mu muna da littafi ba mu bukatan wani ce to ku ya ku masu littafi me ya hana ku yin aiki da abin da ke cikin littafin naku da kun yi aiki da shi yadda za ku ga cewa wannan annabin an ba da labarin da siffofinsa a ciki wanda suka rike littafin da kyau irin su abdullahi ibn salam ai sun zuwa ga musulunci to Allah ta'ala ce wala taqulu salata ai Allah wa Isa wa ummuhu kar ku fada intahu intahu an zalik ku hanu ai ma'ana ku hanu daga fadin haka khairan lakum shi ya muku alheri in tahu khairan lakum ku hanu daga faɗan irin wannan abu shine abin da ya zama to alkhairi a gare ku wa huwa tauhidu lillahi shine ku kadaita Allah subhanahu wataala wal iqraru bi ubudiyyati Isa lahu kuma ku tabbatar da cewa annabi Isa bawan Allah ne innamallahu ilahun wahidun sani Allah ta'ala abin bauta ne guda ɗaya tak subhana ya tsarkaka tanzihan lahu tsarkakewa a gare shi an an yakuna lahu waladun a cewa yana da ɗa tsarki ya tabbata ga Allah a ce an jingina masa ɗa ne Allah zai da baya bukatar lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya nasa ne khalqan wa milkan wa abida shi ya halitta ikonsa ne kuma dukansu bayansa kowa mai bawa ne ga mu wa mulkiyatu tunafin nubuwa banuwa mallaka kuma a ƙa'ida tana korewa haifayya wannan matsala ce take hiya mallaka tana kore haifayya mutum baya mallakan ɗansa a matsayin bawa an gane duk addini sun tafi da wannan mutum baya mallakan ɗansa a matsayin bawa duk shari'o'i sun tafi da wannan mutum baya mallakan ubansa a matsayin bawa baya mallakan ɗansa a matsayin bawa da mutum zai sayo bawa misali bawan nan nasa yana wajensa sai kuma ya bayyana a gare cewa bawan nan faɗansa ne daga lokacin da ya gane ya zama ɗa ba a bukatar ya ce na yantar da kai da mutum zai sayo bawa sai bawan ya bayyana masa cewa ashe babansa ne to daga lokacin da ya gane cewa babansa ne ya zama ɗa ba a bukatar cewa na yantar da kai wannan hikima shi ya saka mutum idan yana da kuyanga yana iya kusatar ta domin dama kuyanga ta kan kasance imanin khidmati ne aulil tasarri to wacce ta kasance wato al'amatu lil tasarri mutum yana iya fushi ne aka ce aw ma malakat aymanukum to mutum idan ya kusace ta sai ta haifa masa ta zama me yanzu a ta zama ummu walad zai sayar da ita? zai kyautar da ita? zai sa wani aiki mai wahala? idan ya mutu ba ta zama mai ta zama ya to ɗan nata ba lokacin da ta aike shi a wani matsayi yake ɗa ne zai ci gadon babansa zai ci gadon babansa daga lokacin da ya zo shi shi kenan amma in mutum yana da kuyanga sai ya aurar da ita wani ko da wancan ɗan ɗa ne idan kuyangan ta aiko ɗan ya zama mai ya zama bawa ashe nan ce idan mutum yana da kuyanga shi ya mallaki kuyangar sai ya aurar da ita a wani bawa ko ma a wani ɗa sai ta haiku yanzu ɗan ya zama mai ya zama bawa na shi mai kuyangar ba mutu nake biyu matar ake yi ma a yi ta ta yi matar ake yi to amma idan da shi aka yi huwa ɗane mai cin gado kuma na ubansa uwarsa kuma yanzu ita ma ta san matsayi ita ba kuyanga ba ce kuma ba ɗaya ba ce sunanta ummu walad ku yanga ce mai matsayi ba za a sayar da ita ba ta zama ko dai da dokin gida ba na bada ke ba na bada aranta ko ba ka ba ba za a sayar ko ba za ka bada aro tana nan a gida tana jiran ta mutu idan mutum ya mutu shi kenan ta zama ya dan ta kuma ya ce ya bambaro wani abu na gado ya kawo mama to kaga bauta ta wato mallaka ta kore ne ta kore haifayya ashe da ubangiji ya yi da yaron sama da ƙasa da abin da ke ciki baki ɗaya mallakarsa ce shi ya mallake shi ne rabbu su kuma ibadu kuma zai yi ya zaman toɗa mustahili ne a kowace irin shari'a shi ne abin da ake son fitarwa to fa hadhihi shahadatu lillahi muhammadin ala sidqi ma bayyanahu lakum duk fa wannan shaidan nan ne da Allah ya wa annabi akan annabtarsa to wannan duka yana cikin shaidan da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa gaskiyar abin da ya bayyana muku na hukunce hukunce min sifati Isa na daga siffofin annabi Isa da matsayinsa wa min da'awatikum ila millati islamiyya da abin da yake kiran ku da shi zuwa ga tafarkinsa na musulunci Allah ya bada shaida wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili ai shahidan ala zalik Allah ya isa ya zama shaida akan abin da annabi ya zo da shi ko da wani mai shaida mu kan mun shaida insha Allah Allah ya karbe mu akan wannan shaida na'am
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فسيؤذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله لله وليا ولا نصيرا
to Allah subhanahu wata'ala har idan su waɗancan masu jingina ma Allah na ƙasa masu kamba ma annabi Isa alaihi salam idan sun ki su dawo to sai Allah ta'ala yake tabbatar musu ba lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillah masihu isa da marar kenan bai taba jin ya fi karfin ya zama bawan Allah bai taba jin ya fi karfin ya zama bawan Allah Allah ya takabbar wa lam ya'di bai taba girman kai ko ya tirjiya ya kangare an yakuna abdan lillahi ai allazi za'amtum annahu ilahu wanda kuka raya cewa wai shi ba abin abin bauta ne to shi bai taba jin ya fi karfin ya zama bawan Allah hasali ma abin da yake alfahari da shi ke hasali ma kalmar da ya fara faɗa kenan da Allah ta'ala ya kawo shi duniya inni abdullahi a janiyar kitab domin fa asharat ilayhi sai ta nuni sai haka ni ba zan yi magana ba ku tambaye shi eh yau ba zan yi magana ba inni nazartu lirrahmani sawma na yi ubangiji na ba kancan in yin magana yau shine ta musu ishara su gane cewa ta yi ba kance ne ba za ta yi magana ba lan ku kallima yau mai insiya ba ya gaya musu ta yi ba ishara da musu fa asharar ilai sai ta nuna yana tsumman goyo sabon haihuwa abu sai ba su mamaki kai ba nukallimu man kana bil mahdi sabiya ya mu kuma za mu yi magana da wanda yake cikin sun mangoyo jinjin ya samu masa magana yana jin haka ƙala ƙala din maganar waye a maganar Allah ce Allah ne ba mu labarai ce ƙala sai Allah ya ce annabi isa ya ce kalamu annabi isa inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا كلمة ديفان فتاكي إني عبد الله نيبا وان الله تشيسا الله يجي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله كما إذا أنت قيامة أكي سني قاسوا سنة إيه سي الله تنبيه النبي إذا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ma ya kunu li an aqula ma laysa li bihaq har inda yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum idan an ce rabbu ai za a samu kuma mukabilin sa me za a samu abdu ko ba haka ba duk inda aka samu rabbu to mukabilin sa za a samu me za a samu abdu فلما أن جاءه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أشهر عبد to don haka nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya adabi da mala'iku ma nan an ba da amsa kenan ga larabawan da suke cewa wai ƴaƴan Allah sai Allah ya ce walal mala'ikatu al-muqarrabun kai har ma mala'iku waɗanda suke makusata al-muqarrab wa al-bagawi cikin tafsirin sa yace hum hamalatul arsh su ake nufi muqarrabu kaza ko mala'iku wanda su ne masu dauke da al-arshin ubangiji su suka kusa da Allah to ubangiji ta'ala sai an bada ce kai har waɗannan matsayi mafi girma na mala'iku su ma ba taba jin sun fi karfin su zama bayi ne na Allah bayi ne kowa abin da yake tutiya yake alfahari da shi kenan shi bawan Allah lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun annabi isa bai taba jin shi ba bawan Allah bane haka nan malaiku makusanta ba su taba ganin sun fi karfin haka ba to wani kuma yana ga cewa shine Allah da ko kuma ya nuna wani tukururu ya ce wai shi ne Allah da shi ya fi ƙarfin bawa a shi ne Allah da subhanallah wannan zindikanci wallahi ba ya kusa da koyarwar musulunci wala yastankafuna an yakunu abida mala'iku ma ba su taba kyamar su ce su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba wa qalu takhadha ar-rahman walada wai suka ce mai rahama ya rike da alhali kuma Allah ta'ala ya tsarkaka daga haka sai ce subhana Allah ya tsarkaka da a jingina masa bal a su mala'iku ibadun mukramun bayi ne dai da Allah ya ba su daraja la yasbiqunahu bil qawl ba sa yin zarfafiya akan abin da Allah ya musu umarni ba sa rigaye shi mata ba'ana la yasbiqunahu bil qawl ai duk abin da Allah ya ce shi ne suke in Allah ya musu umarni ne sai su aika la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru la yasbiqunahu bil qawl wa hum min khashyati mushfiqun kuma suna masu nusar da kansu dangane da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku suna tsoron Allah mala'iku ne idan Allah ta'ala ya yi umarni ga mala'ika Jibril dangane da wani abu da za a aiwatar sai mala'iku su suma saboda magana da suka ji ta ubangiji ba su fahimci mai aka faɗa ba allah ya yi magana da ya ba da sako maganar allah da zai sai su da su idan suka farka sai su tambaya ma za ƙala rabbuku menene ubangijinku ya yi umarni ƙalul haq sai ce ubangiji ya yi umarni da abin da yake na dadai sai a gaya musu sai kuma su aiwatar abinda Allah ta'ala ya ce da haka su shi yasa ce wa hum min khashyati mushfiqun suna tsoron ubangiji to da haka su ba sa kan garewa lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wala yace wa hadha min ahsan al-istidrar wannan bujiro da magana ce mafi kyawu bukira an ambace shi ne anan lirwadi alaman za'ama annaha aliha dan ai raddi ga wanda ya rayar cewa wai malaiku su ma abin bauta ne aw banatul lahi ko kuma cewa wai su ƴaƴan Allah ne mata kama radda bima qablahu ala nasara az-za'imin zalik kamar yadda Allah ya raddi a ayoyin da na gabata akan nasara da suke raya irin wannan ai anna Isa bin Allah cewa annabi Isa wai dan Allah ne to sai aka bujiro da wannan din domin su ma a musu wadda haka ta yakin yake tafiya don su mushrikan larabawa kada su rakuri a gefe yayin da Allah yake raddi ga yahudu da nasara yana ambata musu cewa ba kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima sai iya cewa ai dama mun ce namu ne sai cewa ma kana min al-mushrikin kaga nan ma istiqrari akai dan abu nuna cewa shi baya tare da su nan siyakin ana raddi ne ga nasara to dan kada waɗancan su tsammata annabi isa ne kawai ba a jingina haifayyarsa ga Allah ba mala'iku kan ƴaƴan Allah ne kamar yadda su suke rayawa nan ma sai aka bujiro da wannan don haka Allah ya ce wa man yastakif an ibadati duk wanda ya girman kai ya ga ya fi karfin ya bauta wa Allah wa yastakbir yayi girman kai ya kyamaci bautar Allah yayi girman kai fa sai hashiru ilayhi jami'a da sannan Allah zai hankara su baki daya zuwa gare shi fil akhirati a ranar lahira da me yi da wanda yake duk za a hankara su fa amma alladhina amanu wa amilus salihat amma wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai fa yuwafihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su ai sawaba a'malihim sakamako mai kyau na ayyuka mai kyau wa yaziduhum min fadlihi kuma zai ƙara musu daga falalarsa shi ne aljanna don ba wanda zai zo ranar alkiyama da aiki mai kyau irin wanda Allah yake so a bisa irin tsarin da annabi ya karantar da niyya mai kyawu domin neman yardar Allah a ba shi ladar nasa ladan ya kai munzalin da zai shigar da shi aljanna ba kai saba aljanna an gaya ma ba har sai masara ma take tsada ba ne aljanna eh shinkafa yanzu dubu wajen dubu nawa rai ogo dan albashin naka duk zai ta haɗe da barka da shingu dan fensho ka dama ba a magana aljanna ta fi karfin a ce wai ka yi aikin da zai shigar da kai ladanka ne kawai ya shigar da kai a sai fadarar Allah ladanka kan za a cika maka za a baka daidai Allah baya zalunta wala yazlimu rabbuka ahada وإن كان مثقال خردل من حبة أتينا بها وكفى بنا حاسدين كودا دي da kwayar komai ya ce mutum yayin aiki ko da yin za zo da shi ko mun yi saboda zan ma take da digan ji Allah Allah baya misi malaikun sa ba sa misi abin da ya sa su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai shiga aljanna dan aikin sa sai dai in Allah ya lullube shi da fadalarsa sahabbai sai suka ga tudun annabi suka ce walau an ce ya rasulullah annabi ce walau ana illa idza tajammada ni Allah bi fadlin minhu wa bi rahmatin minhu wa fadlin yace ko ni sai dai Allah ya lullube ni da rahmatsa da kuma falalarsa ya samu shiga aljanna amma aiki kawai ku duba kuma manzon Allah wa kai shi aiki wa kai sanin Allah da tsoron Allah wa kai shi cika ƙwariyar aiki shi aka ce masa fasta in kama umarta yi kaman yadda aka maka umarnin cika ƙwariya kuma ya cika bi yin Allah sallallahu alaihi wasallam hatta gyara amma ya gaya mana haka ne don kowa ya shiga hankalinsa san cewa aljanna ba wai inda za a same ta da sauki ba ne nan shi ne sa Allah ya sake nana ta mana fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su kaga aka ce fa amma ladina amanu wa amilus salih dama da yake nema al-iman wal amal salih ashi ake nema rabauta to wanda ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki Allah ce fa yuwafihim ujurahum zai cika musu ladan nasu wa yazidahum min fadli sai kuma ya kara musu daga falalarsa dan su shiga aljanna Allah ka karba yukan mu ka kara mana daga falalarsa فلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما يدعى حديث النبي فدا سفر الجنة كده abin da ido bai taba gani ba kunne sarkin jiyojiye bai taba ji ba zuciya ko sake sake wanda taba sakawa ba aljanna sai ka je ka ga me yake ci aljanna gidan dadi wallahi sai ka je ka eh fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu yaksibun Allah ce wa amma ladina stankafu amma waɗanda suka kiyamaci suka ga sun fi ƙarfin su bi Allah su zan bayi na Allah wa takbaru suke girman kai an ibadati suka ce sallah ma banza ce azumi ma banza ne komai ma ba abin da ya hada su da shi to Allah ya ce fa yu'adhibuhum azaban alima zai fa azabtar da su azaba mai radadi mu'liman ko azabun nar ita ce azabar wuta wala yajiduna lahum min dunillahi waliya kuma wallahi ba su da wani waliyi ba Allah ba akwai waliyin da ya sai kuma da su ko wani majibincin da zai jibinci lamarinsu idan Allah ya ce zai azabtar da su tatsuniya suke a duniya su gama da aikin mutuwa na mutu a lokacin ce rabbir ji'un la'alli a amalu salihan fi ma taraktu kalla kalla wallahi duk wanda bai bi Allah ba ya zo mutuwa sai ya yi nadama za su gane kuransu to mu dai muna kiran su su gyara tunanin su kyautata imanin su su bi Allah da manzansa su yi aiki irin yadda alqur'ani da sunna ta annabi ta karanta a nan tsira yake amma a kul mutum ya kuskure rike tatsuniya ai mun sha jin tatsuniya tun muna yara muke jin tatsuniya ba wanda ba a jin tatsuniya kala kala tatsuniya ba ta fitar da mutum abin da yake fitar da mutum shari'a shari'a kuma ana samun ta ne a qur'ani da hadisin manzon Allah amma kun ka zauna ana shirya maka tatsuniya ana to magana kamar dodo ne tatsuniyar gizo da koki duk wanda zai ce zai ce maka wai zai je shi waye ciro ka a kaza ko ya yi kaza a kowa ya kaza waye ba za duk maganganu da suke ko kowa zai iya faɗa filosofi ne suke kawowa kowa zai iya tsara irin wannan maka je ka karanta alfu laila wa laila mana zero dubu da daya ai tatsuniya ce ko to ga sun duk tatsuniyoyi babu wanda ba za ka gaji ba to wala yajiduna lahum min dunillahi waliya yadfa'uhu an wanda zai kare su daga azabar Allah wala nasira ba za su kuma sami wani mataimaki ba yamna'uhum da zai hana Allah ya azabtar da su kamar yadda suke da'awa in lokacin yayi nan ne za su yi da na sani ba a so mutum ya kai manzalin da na sani ubangiji Allah ya tabbatar da rugarugan mu a kayan tafarki madaidaici ya ba mu ikon gyara ayyukanmu Allah ubangiji ya mana kyakkyawan ƙarshe abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu rada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdik to kuma kwanda suke neman addu'o'i ubangiji Allah ta'ala ya biya mu kowa bukatun sa alkhairi wadanda suke fama da wasu matsaloli muna roƙon Allah ta'ala ya yi da kowa matsalar da take damu ubangiji Allah ka dawo mu sauke rayuwa Allah ka sanya tausayi a zukatan shugabannin Allah ubangiji da taimake su da kwafafe su wajen yin abin da ke shi ne daidai da al'umma Allah ka kawo mana dauki da ba a daidai ta kare wa jama'a abin da bawashi yake cewa ruwa kare wa dan kada ko da ba a kare wa jama'a yanzu ba abin da ya kamata su ɗauko ma Allah don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mana kurakuran da muka yi muna mai da al'amarin zuwa gare shi muna tawassuli da ayyukan alkhairi wanda Allah ta'ala ya amsa mana don kuma da suke fama da yaƙi a Gaza muna roƙon Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki Allah wani zai taimake su akan wannan azzalumai Ubangiji Allah ta'ala ya kare martaba da jini da dukiyoyi da musulmi Ubangiji Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki hutanci kan suna ganin su a duniya suna ganin hutanci a duniya mutanen da za a zalunce su amma in wansu musulmi kuma wai su fito suna cewa kun yi ba daidai ba kun yi ba daidai ba alhali tsawon shekaru idan ka ji shiru ai ba fasawa ake yi ba ba fasawa ake yi ko cikin watanni biyu da suka wuce an kashe 'yan falastinu masu yawan gaske cikin watanni biyu da suka wuce an kashe 'yan palestine sama da mutum da an kama mutane masu yawa kuma cikin wata biyu da suka wuce kafin a fara yakin ma da masu kullum a cikin wannan suke kuma a jefa musu bom a cikin ƙasarsu dama ba ba sa wato su abu ne wanda kawai rayuwar yau da gobe ne amma ba a jin wannan da abu ya kai matuƙa ya kai matuƙa suka ce ba mu da rama shi ke na yanzu kuma har za a samu wadansu musulmi suna cewa wasu suke kokana kokana warwa suke warwa suka tsokana kullum ana zaluntar ka ana zaluntar ka kana kana kana komawa gefe ana marin ka kana komawa gefe amma zukula kana komawa gefe a naushe ka can kuma kai sai ka juya kai ma sai ka tsaya da mutum ka dan naushe shi kuma sai a ce wai kai tsokana ka duba gajeren lissafi da su abin da suka yi da yake kafafun ina yanzu cewa aka ce asibiti da mutane a asibiti marasa lafiya da likitoci dama sai da aka aika musu tun sati wajen kwana biyar kafin a kai harin wai ku bar wannan wajen ku fita aka gaya mu shugaban asibiti ku bar wajen kuma ku ɗebe duk marasa lafiya ku bar wajen ya ce mu da fita a nan wajen sai dai zuwa aljanna sai aika musu haka kuma sai suka je suka kai harin kuma yanzu dan tsaurin idanu bbc na gani bbc matsiyaciya da dama su ne suka kafa wannan fitinar bbc suka yi wani suka yi wani abu na kawalwalliya da wani ɗan tarmatsi da wani waye wai rocket ne yan hamas suka harba sai ya yi backfire sai ya dawo kan wannan asibitin don allah ka duba rasa kunya ba a irin haka ake rayuwa a duniya irin wannan tsaurin ba ku kuka yadda da bbc da america ba ai an faɗa a bbc ai an faɗa a america makaryata ne dama makarauta ne allah ya mana makarauta ne ba sa faɗan gaskiya kuma mutane sun yarda duk abin da ka gani a media shi ke nan kayar da shi duk abin da ka gani a media bbc da faɗa america ta faɗa ai daga reuters da ya kai ai wannan labarin wanda aka tantance shi ƙarairayi kullum mutum yana jejiyen wannan ƙarairayi musamman uda da ƙarairayi ubangiji Allah ta'ala ta yi masu ɗauki mu dai muna tawassuli kuma ko ne ne ya faru gare su mun san ba Allah bai gaza ba ubangijin mu bai gaza ba kuma ubangiji yana gani ai ba gazawa ce ta sa aka samu nasara a kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa a yakin Uhud ba jarabawa ce daga Allah karanta suratu ali imran zaka ga abin da Allah ya faɗa dangane da irin wannan na ba ba gazawa ba ce daraja ce waɗansu su samu darajar shahada waɗansu kuma su ƙara tsayuwa da imani waɗansu su samu haƙuri a ibtila'in da Allah ya musu su sa ƙara samun lada a wajen Allah ko da yaki ko ba yaki mutuwa sai ta zo mallam ya mun bisayfi ma ta bigir ta'addadat al-asbab wal mawdu'at subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk